الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyu ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na casa'in da tara haka ne darasi na wato casa'in da tara a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 117 inda imamul barbahari ya ce wa alaika bil athari wa ahlil athar wa iyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqatabis yace kalazumci al athar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ahlil athar kalazumci malaman hadisi kalazumci malaman sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyahum fas'al idan kana da wata tambaya da ta shafi addini su irin waɗannan malaman na sunna su zaka tambaya wa ma'ahum fajlis in har kana so ka zauna da wani ma'abocin ilimi dan ka fa'idantu da iliminsa to da malaman sunna zaka dinga zama wa minhum faqatabis idan kana cikin duhun jahilci kake son haske ka ɗosani haske to daga malaman sunna za ka ɗosana wannan shine a dunkula abinda imam al-barbahari ya faɗa wanda shi kuma sheikh fauzan al-fauzan ya yi mana sharhi da ƙarin bayani a kai mun karanta gaba ta 118 inda imam al-barbahari ya ce ka sani ba a bautata wa Allah da wani abu ba kamar tsoron Allah tafarkin tsoron Allah da kuma takaici in an saba wa Allah da kuma tsoro ko kuma ainihin wato taka tsantsan da kuma kunyar Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da ake bukata daga dukkan bawa a ƙarƙashin nan sai Sheikh Fauzanul Fauzan yake cewa wato ita ibada ana so ta zamanto ta cika wasu sharuɗa guda uku akwai wasu al'amura guda uku da ake so ibada kan ta zama ibada karɓaɓɓiya ta zama ta cika su a samu alkhawfu min Allah a samu raja'u rahmatillah sannan a samu mahabbatullahi azza wa jal wannan duk wanda zai yi bautar Allah ya zamto yana tsoron Allah yana tsoron wannan ibada da yayi ko an karba ko ba a karba ba to yana tsoro abu na biyu wannan ibada yayi amma yana kyautatawa Allah zato an karba kuma yana yi wa Allah wato raja'in zai gafarta masa ya masa rahama na uku kuma yana kaunar Allah wannan duk ibadar da za ka yi ka sago ka shigo da waɗannan al'amura guda uku cikinta kar ka zama mai yin ibada tsoron Allah ne kaɗai babu raja'i babu mahabba in kai haka ka zama khariji ka zama ba khawarije su ne duk wasu ayoyi na rahama na tausayi na jin kan Allah ba sa kawo su kawai ina inda Allah ta'ala ya nuna fushi ko ya ce zai yi azaba ko zai yi ainihin wato ukuba to wayannan su ne ayoyin da suke yin hujja da su shi yasa sai su furgita kowa har mutum ya fice daga cikin wato hayyacinsa ya dinga ganin shi dai da wahala a gafarta masa iya tsoro ne kawai mala ya ce kakka zama wannan in ka zama kawai kana bauta wa Allah dan zunzurutun tsoro ba da kwaɗayin sa ran rahamar Allah ba da ƙaunar Allah ba a ciki to ka zama ba kawariji kar kuma ka bautata wa Allah ba ka tsoronsa kawai kai ka fa ka rinjayar da raja'i kawai kana ganin Allah mai gafara ne da aka ba ka jin tsoron laifuffukanka ba ka jin tsoron wannan ibadar da kake an karɓa ko ba karɓa ba kawai raja'i ne wannan in kai haka ka zama ba murji'e ka zama ba murji'i ka zama mai bin aqida murji'a kar kuma ka zama kawai kana bautawa Allah kawai dan kana san Allah kai ba tsoron sa kake ji ba ba kuma kaunar rahamarsa kake ba wannan in kai ka zama sufi to in kana so ka zama ahlus sunna fa to sai ka zama kana bautawa Allah kana tsoron Allah kana kwadayin rahamarsa kuma kana kaunarsa an gane wannan shine abinda malai karanta na to mun shiga cikin gaba ta 119 inda malam barbahari ya ce wa hazar an tajlis ma'a man yad'u ila shauqi wal mahabba a hirdinka da zama da waɗanda suke sufaye masu kiran mutane ba zuwa ga alqur'ani da sunna ba a zuwa ga shauqi da soyayya wa man yakhlu ma'an nisa a hirdinka da zama da wanda yake sha'awar kebancewa da mata wa dariqil mazhabi da wanda yake bin tafarkin mazhaba ta sufaye fa inna ha'ula'i imam al-barbahari yace domin wayannan kulluhum ala dhalal dukkaninsu suna kan bata to a karkashin haka sai al-sheikh fawzan al-fawzan shi ma ya shigo yayi bayani yace abinda malam wayanda malam yake nufi a wannan gaba ta 119 humus sufiya sune sufiya musamman sufiya yan cuwacuwa cikin su domin akwai bayin Allah wayanda malamai duk sun yi maganganu suna yin hujja da su a sufayen su ba sufaye ba ne irin wayannan da kake ganin suna taɓargaza suna yi wa Allah rashin kunya suna rena manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna fifita wasu mutane akan annabi sallallahu alaihi wasallam to ba su ba akwai irin su sahal bin abdullahi tasturi akwai irin su junaid junaid al-baghdadi al-qawariri an-nahawandi wannan shi kuma wani sufi ne amma za ga suna kusa da sunna suna kamar za mu zo muka zo maganar sahal bin abdullahi tusturi ya ce usul ɗin mazhaba su guda shida ne za mu karanta za ka ji usul ɗin mazhaba su guda shida ne sai ga in ka bi usul ɗin sai ga sunna kenan ina fata an gane to sai yake cewa sufaye ake nufi su ne ake tsawata maka kai hattara zama da su ko zama tare da malamansu ko masu zama da ulama'ul kalam a nan malam ya tsawatar ya kuma ja hankali game da zama da dukkan wata ƙungiya ta ɓata duk wanda aka ce wannan yana kan wata ƙungiya ta ɓata to kai hattara zama da shi musamman in baka da karatu ina fata an gane wato su ne waɗanda suke bauta wa Allah a kan bidi'o'i da fararrun al'amura suna bauta wa Allah babu dalili ko nasisun kwabo babu aya babu hadisi bal la ya aba'una bil hadith in ka kalle su wasu ba su fiye damuwa da hadisi ba ruwansu da hadisi wala ya aba'una bi ɗalabil ilmi irin waɗannan za ga ba su damu da neman ilimi ba suna fifita karamomi ne kawai suna kuma ma tsawatar da mutane game da neman ilimi su ce ba sai ka nemi ilimi ba kawai ka zamto mai zikiri kawai shikenan domin neman ilimi wai zai shagaltar da kai ya hana ka zikiri sannan zai shagaltar da kai ya hana ka ibada wannan bata domin ibada ba za ta gyaru ba ba za ta zama ingantacciya ba zikiri ba zai zama ingantacce ba sai ya dace da koyarwar alkur'ani da sunna sai ya kasance kuma ba zai yiwu ba ya zamto ya dace da alkur'ani da sunna sai da karatu sai ka je ka yi karatu sai da ilimi don haka ne ma suka ɓata wal iyazu billah domin sun nisanci ilimi sun nisanci neman ilimi duk wanda ya yi nesa da ilimi dan ya yi kato ɓara ko ka sassaɓa babu mamaki dan ya yi suɓul da baka wannan babu, babu mamaki ina fata an gane to mun karanta wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlul alimi ala al abid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falalar malami akan mai ibada wannan malami ne mai karatu yayi nazari ya dauki wata aya ya gano menene ma'anarta yayi aiki da ita ya karantar da mutane ya karanto hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci ma'anarsa yayi aiki da shi ya kira mutane zuwa gare shi wannan falalarsa ya fi wanda baya aikin fari baya aikin baki ya rufe kansa a ɗaki ko a wani guri yana tabautar Allah wannan malamin da zai je ya harkokin yau da kullum ya dawo cikin minti biyar goma ya karanta wata aya ya fahimta ya karantar da mutane ya fi wancan falala wanda gaba ɗaya rayuwarsa ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san falalar malami akan zunzurutun mai ibada kawai sai manzo Allah ya ce ka fadlil qamari kamar fifikon wata ne ala sa'iril kawakibu akan sauran taurari idan har kana kokwantan wata ya fi taurari haske to shine za ka yi kokwantan malami ya fi mai ibada falala amma in har ka gamsu ko kaɗan tauraro bai kai hasken wata ba to ba zai taɓa yiwuwa ba mai ibada duk irin bautarsa ya kai malami haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai malam alfauzani yake cewa li'annal qamara saboda shi wata yunirul kauna shi fa yake haska duniyar nan wa yasiru alaihi rukban matafiya ayari wato fatake matafiya suna tafiya ne cikin dare ba tare da sun tsaya sun yada zango ba saboda hasken wata ma'ana wata shi haska duniya shi ke haskawa matafiya kan hanya wa yuslihu Allahu bihi thimar kuma da shi Allah maɗaukakin sarki yake ingantawa ya kuma gyara asimari ‘ya'yan itace, walahu manafi wa azima, wata yana da amfani mai tarin yawa, amma kaukab, amma kaga shi tauraro, fa huwa yunawwiru nafsahu faqad shi tauraro yana haskaka kansa ne kawai, nuruhu qasirun alai, haskensa yana takaituwa ne a kansa kawai. هذا في العابد الذي يعبد يعبد الله على حق wannan fa ga mai ibadar da yake bautawa Allah akan gaskiya fa kaifa bil abid alladhi ya'budu Allah ala jahlin to ina ga mai bautawa Allah bisa jahilci ka samu mai ibadar da akan sunna yake yin ibadar amma ba malami bane to malami ya fi shi falala to ina ga mai ibadar da kwashe-kwashe ne da tarkace ba aya ba hadisi yazo yana ta ibadar aikin baban giwa abinda ba a sa shi ba kaga wannan shi la mahalla lahu min al-i'rab ina fata an gane to kaga wannan yana nuna maka falalar neman ilimi domin shi mai malami shine wanda yake fitila ya haskaka kansa ya haskaka waninsa shi yasa suka ce duk ibada muta'addiya tafi ibada lazima lada da falala ibadar da ta amfani mai ibadar ta tsallaka ta amfani waninsa tafi lada da falala fiye da ibadar da ta takaitu a iya wanda ya yi ta shi sa suka ce da mutum ya yi azumin nafila da ya ciyar da almajirai ko mabukata wanne ya fi falala ka ce ciyar mutum ne mai wadata yana da hali amma ya makala kudinsa a aljihu amma duk litinin da alhamis sai ya azumi sai a ce ala gafata malam ba shi Allah yake so ba gaskiya azumin ka ba shi Allah yake so ba ka daina azumin nan ka ci abincin ka ran litinin da alhamis kudi fito da su ka ba bayan Allah ka ciyar da su wannan ya fi falala domin in ka ba ka ciyar da bayan Allah ka faranta wa Allah maɗaukakin sarki kayi abin da Allah yake so za ka samu lada sannan ladan kuma ya tsallaka zuwa ga wani amma azumin ka kai kaɗai zai amfana ka tashi cikin dare kana ta ƙiyamun laili wannan kai kaɗai za ta amfana amma in ka ilmantar da mutane ka kai ka ilmantu ka amfana sannan wanin ka ya amfana shi yasa ilmantarwa yake da falala take da lada to wannan faga mai ibadar mai ibadar da yake bautar akan ilimi shi aka gaya maka malami ya fi shi falala tazararsu kamar hasken wata da tauraro to ina ga mai ibadar da ba malamin da ya koya masa wannan ibadar kawai da kai ke yin ibada ya tattaro wasu wuridai da wasu lazumai da wasu salloli ma anzalallahu biha min sultan ya zo yana ta yi wannan shi ba ma shi ake annabi ba ma akan sa yake buga misali ba annabi yana buga misali ne ga mai ibada wanda yake mai kan gado a ibadar tasa shine aka ce bai kai malami ba an gane wannan hadha rubbama takunu ibadatuhu dalala domin shi wannan jahilin da yake bautar Allah kawai watakila ma bautar ta sabata yake mardudatun alai kila ma ibadar ba karbabbiya bace mai madda kayan sa ake fala budda min alilm da aka a takeice ba makawa dan uwa sai ka tashi ka nemi ilimi ba makawa al'umma tana buƙatar ilimi wa ɗalibin ilimi al'umma tana buƙatar neman ilimi yanda ka sanya harkokin yau da kullun cikin wajibai kullun za ka fita kai fafutukan rayuwa to ka sa ilimi a cikin basic abubuwan da ya zama wajibi ka nema yanda ya zama wajibi ka ajiye iyali ka fita ka yi kwadago ka yi kasuwanci ka yi aikin gwamnati ka samu ainihin wato abinda za ka ciyar da iyalanka to kuma a daidai wannan lokacin wajibi ne kuma ka sanya lokacin neman ilimi wajibi ne wajibi ne ka sa lokacin da za ka je ka nemi ilimi wala ya gurraka wala ya gurruka ha'ula'in ladhina yahussuna an-nasa 'ala adh-dhikri wal khuruj kada ka rudu da waɗannan da suke kwaɗaitar da mutane akan kawai kai ta zikiri mutum ya zo ya ta dukan kirjinsa a ina ya gani wani sahabi ne ya irin wannan zikirin babu kawai haka aka koya masa ya yi gumi ka shirɓin ko ba komai ya yi exercise ko ana son dama wani lokaci in cholesterol yayi wa mutum yawa ana son ya dan dinga tsinka abin nan dinsa dan dan cholesterol ya ragu to alal akalla amfanin da wannan dake da can yayi masa shine ya tsiyayar da ya kone cholesterol amma lada ko nasi sun kwabo babu dan ba wanda ya sashi wannan ko ka ji mutum yana wani zikiri shi a rubuce ta kala rawi ba zai rubutu ba a karance ba zai karantu ba kawai wani nishi kawai shikenan wai shi ma zikiri na fata an gane to kaga duk ire-iren waɗannan mutum ya ƙi zuwa makaranta a duk wanda ya ƙi zuwa makaranta dama sai Allah ya haɗa shi da irin wayannan mutanen wanda kawai ya zama Allah zai kubutar da shi shine wanda yake kasa kunne ya ji mai Allah ya ce mai annabi ya ce wannan koda ba shi da tarin karatu da wuya wata hayaniya ta zo ta tafi da shi amma ya ƙi zuwa makaranta baya sauraron alkur'ani baya sauraron koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam baya zuwa ya saurari malamai Allah duk guguwar da ta zo in kaga ba ganshi a ciki ba kuma za ka ga yana cikin as-sabiquna al-awwaluna idan guguwa ta zo yana cikin as-sabiquna al-awwaluna yayi ta haƙilo yayi ta haƙiƙan cewa yayi ta ashar ya hujjarsa kenan me hujja kawai haka aka koya masa to kaga wannan wato shi yasa za su dinga kwadaitar da mutane su nesantar da su da ilimi su kwadaitar da su da ibada da zikiri an fahimta ko shi yasa za ga babu hujja kawai haka shi haka zai kawai wal khuruji da kuma ficewa ma daga addini domin wani zai za a koya masa ya dinga ganin wani yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zaka dinga jin irin wannan ka tobara ko baka ji a ce wani ga wani wai girman sa da matsayin sa yafi manzon Allah kuma haka yake ji ya yarda da wannan akidar ga wani yafi manzan Allah da ka taba manzan da ka taba mau wannan gara ka taba manzan Allah shi in ka taba manzan Allah ba lalle ka ga fushin sa ba amma taba wannan shehin nasa ka gani to kaga wannan yana daga cikin irin illar rashin karatu ko a gaggaya wa Allah magana kwanan nan ma an ce wani yayi wa mala'ika jibrilu waka ko wa salatin layl was siyam sai a dinga kwadaitar da kai kawai kai ta kiyam wato salatul layl wato sallar dare wasiyam kai ta wato kai ta azumi ai ta karantar da mutum kawai ba ai ba sai yayi karatu ba an gane ko da haka kawai kai ta sallah kai ta zikiri kai ta kaza wa yuzahiduna fi talabil ilm sai su dinga ainihin wato mutumin ka yau ya ci abinci da yawa ko wa yuzahiduna fi talabil ilm sannan za su dinga ainihin nesantar da mutane daga neman ilimi wal julusu fil masajid su dinga nesantar da mutane zama a masallatai irin wannan zaman li dalabil ilmi dan neman ilimi alal ulama a wajen malamai a ce karka saurare su wahabiyawa ne karka saurare su kaza kaza ne karka saurare su kaza kaza in ka ji su toshe kunnen ka karka saurara shi bai koya ma tsarki ba bai koya ma alwala ba ya koya ma tsalle da ihu kuma ka zo ga inda ake koyar da tsarki da sallah ya ce kakka je gurin kakka saurara auluhu wa man yakhlu ma nisa da kuma fadin Imam al-Barbahari da yace ka kuma nisanci zama da waɗanda suke son keɓanta da mata li'anna ba'd as-sufiyya Sheikh Fawzan al-Fawzan yace domin wasu daga cikin sufaye la yatawarrauna anil haram ba sa tsantseni daga cin haram wasu daga cikin sufaye za ga ba sa tsantseni ba sa tantsan wato taka tsantsan game da abin da ya shafi haram ya kuluna zaka ji suna cewa ma nahanu ma alaina ithmun mu fa ba wani zunubi a kanmu wato akwai wata ibada da wani mataki da mutum ya kai ma sai yana aikata manya manyan laifuffuka saboda sun ce idan mutum ba wannan laifuffukan yake waɗannan wato wato wato laifin yana yin balansin din wannan ibada da yake wato in ya je lahira ma sai Allah ya rasa da me zai saka masa da haka sai mutum yana dan aikata wata katobara manya-manya ku kuke ganin katobara shi yana yin wata ibada ne da ba tukuicin da za a iya bashi in ya aikata wancan sai a dan zaftare sai ta yi balansin na hannu ma alaina ism za ka ji suna cewa mu ba wani laifi a kanmu ba wani zunubi na hannu min al'arifi na billah ai mun karanta a baya sun ce su ba ruwansu da manza Allah su kai tsaye suke karba daga Allah biduni wasiɗa ko ba mun karanta ba nan sun ce manza Allah ka sha zamanka su ibadar da suke karba milladunni ne kawai ibadar su milladunni ce ba bukatar sai sun buce ofishin manzan Allah ya ce musu ga shi sa za ka gansu da wata ibada kuma su ce ta fita manzan Allah falala saboda su ma hanyar da manzan Allah yake samu su ma to gara shi manzan Allah ma kaga ta hanyar mala'ika jibril yake samu to su ba wasiɗa ba ma jibrilin kai tsaye suke magana da Allah yake gaya musu ku yi kaza ku yi kaza na ibada an fahimta to shine yake cewa li anna ba'd as-sufiyya la yatawarra'una 'anil haram yaquluna zaka ji suna cewa nahanu ma alaina ithmu mu fa ba wani zunubi akan mu karka ga sufi yana yin wata kasassaba yana yin wani laifi ka dinga ganin ka ya kafirta ko ya aikata a'a su ba wani zunubi akan su nahanu min al-arifina billah mu muna daga cikin wanda mun san Allah wa yastahi wa yastabihuna al-ma'asi zaka suna halatta sabo wa yaquluna suna cewa nahanu ma alaina tahrimu mu fa babu haram akan mu kai ne ami in ka sha giya sai a ce ka aikata haram amma shi arifi ne zai iya shan giya kai kake ganin giya yake sha amma shi ba giya yake sha ba yar haram haram din nan duk zai dinga hada yana ci ya ci bashi kibiya duk wannan ba matsala riba riba din nan duk sai an ana har hadawa da ita kai kake kallanta a matsayin riba amma shi ba riba bace a wajensa dan shi ba haram a kansa zai iya shan giya kai ka sha haram ka sha shi kuma ya sha ba haram bace za ka iya yin zina ka aikata laifi Allah zai kama ka shi kuma ya yi zina ba matsala saboda su babu wani laifi a kansu da haka suna halatta sabo wa ya kuluna suna cewa na hannu ma alaina ta harimun babu wani haram a kanmu wa laisa alaina wajibun za ka iya ganin sufi baya sallah kwata-kwata baya sallah ko kuma da azumin watan ramadan haga yana cin abinci da azumin watan Ramadan kaga yana cin abinci me yasa saboda su babu wani wajibi a kansu kai ami kai ne sallah ta zama wajibi a kanka kai ami kai ne wanda azumi ya zama wajibi a kanka na'am yawwa su suna ganin ai ba matsala ai su ba wajibi a kansu kai ne kake da wajibi a kanka sai kai azumi sai kai sallah sai kai kaza su zaka iya ganin mutum kawai gashi nan baya sallah baya azumi li'annana kaji ba suka ce saboda su wasalna ila Allah mun riga mun isa wanda kaga yana sallah yana azumi har yanzu akan hanya yake bai isa zuwa ga Allah ba amma su sun riga sun dangana sun isa wurin Allah to tunda sun isa sallah me za su shi yasa zaka ga baya sallah lasna bi hajatin ila al-ibada dan haka ba ma bukatar ibada duk mai ibada sun ce babban abin da yake so ya isa zuwa ga Allah to su sun gama isa to tunda sun isa sallah me za su ibada me za su walidhalika yasta'miluna al-liwata dan haka za a gansu suna yin luwadi sai ga sufi an kama shi yayi luwadi ku kuke ganin yayi luwadi ba komai bane a wajen sufi ba komai bane dan yayi luwadi shine wa yasta'miluna al-liwata wa yasta'miluna az-zina suna yin zina wa yasta'miluna an-nazar al-muharram kuma suna suna kallon haram wa yaquluna kuma ko da yaushe in kaga sun yi wannan ka to kai abin ya baka mamaki ka rike baki sai su ce ma alaina ithmun fi haza duk wayannan abubuwan da kaga mun yi mu ba wani laifi akan mu li'annana nanzuru fi ayati la saboda mu kai tsaye muna hange ne muna yin duba ne cikin ayoyin Allah yaquluna hadha min an-nazari fi ayati la wannan duk abin da kaga muna yi yana daga cikin duba da muke yi cikin ayoyin Allah yuzayyinu lahum ash-shaytanu hadha ash-shay kaga shaydan shi yake kawata musu irin waɗannan abubuwa wa yakhluna ma al-murdan kuma kaga suna son keɓanta da wato al-murdan al-murdan jam'i ne na amrad al-amrad shine shagiri an san shagiri ai ko yau wato za ga suna son keɓanta da 'yan matasa irin wanda ba su girma ba nan sosai shagiri wato shagirai suna son keɓanta da su wa ya hasulu minhum shururun kuma ana samun sharruka da yawa yana faruwa tsakanin su dan za ga suna neman wayannan yara ƙanana suna ɓata su suna luwaɗi da su kuma ba komai ba komai kai kake ganin luwaɗi zina shan giya da waye da irin waɗannan kai kake ganin sa a matsayin laifi saboda kai shari'ar manzo Allah kake bi kai dan zahiri ne su kuma yan baɗini ne wa yaz'umuna annahum awliya'ullah wai kuma a haka suna riya su fa waliyan Allah ne su waliyai ne baya sallah baya azumi yana shan giya yana cin haram yana luwaɗi amma fa wali ne wa annahum laysa alaihim haraj fi ma fa'alu kuma suna so suna gaya wa mutane cewa ba fa wani laifi a kansu cikin duk abin da kaga sun aikata unzur kaifa yasilu al-abdu ila hadha al-had ka duba yanda bawa cikin bayin Allah shedan zai jashi har ya kai irin wannan irin gaba ya kai irin wannan haddi wal iyazu billah fala tajlis ma'ahum to in kaga masu irin wannan gurbatacciyar aqida kaka kuskura ka zauna tare da su qawluhu fadin sa wa dariqil madhhab ay dariqi madhhabi as-sufiyya sannan kai hattara da bin wato mazhabin sufiya yaquluna sufaye zaka ji suna cewa ij'al laka shaykhan ka sanya wa kanka shehi karka kuskura ka je wa Allah baka da shehi ai sheikha dariqatin ka zama kana da shehun dariqa lalle ka zamto kana bin shehin wata dariqa an gane ko tuslaku ala yadai da za a shigar da kai wannan dariqa ta hannunsa allazi laysa lahu shaykhun suna cewa wanda duk ba shi da shehi shaykhuhu shaytan wai shaytan shine shehinsa da ka lalle lalle sai kai shehi in ko ka mutu baka in ka tafi baka da shehi to shedan ne shehinka la budda an takuna tabi'an li shaykhin suka ce ba makawa sai ka zama kana bin wani shehi wato bayi'uhu ala tariqati kuma lalle sai ka je kayi wa wannan shehin mubaya'a akan tariqar akan wannan tariqar tasa wa ma takhruju anha kuma in ka je kai man mubaya'a ka karbi tariqar ba a fita daga cikin ta da haka in ka karbi tariqa to ba za ka fita daga cikin ta ba walahum istilahatun khabitha suna da wasu istilahin marasa kyau na da wasu magantuttukan nasu da wasu maganganun nasu ba su da kyau ba su din ka ji su zaka ji ba su da kyau a zahiri nan sama sama in kai dan sama sama ne baka shiga ciki ba sai a nuna maka duk babu ƙarya ake yi sharri ne babu wannan abin ba kaza amma in ka nutsa ciki zaka tara akwai irin waɗannan gurbatar a ciki fa alayka an tahdhara minhum wajibi ne kai hattara da su la'annahum yad'una an-nasa ila ila al-khuruj min dinillah domin gaskiya mutane ne da suke kiran mutane zuwa ga fita daga addinin Allah ila dinin shaytan zuwa addinin shaytan wal iyazu billah Allah ka tsare mu qawluhu fa inna ha'ula'i kulluhum ala dalala imam al-barbahari yace dukkan wayannan suna kan bata ai ma'ana ha'ula'i sufiya wayannan sufayan bima fihim ammatuhum tattare da abin da suke ciki ga baki ɗayansu wa ulama'uhum da malamansu wa muriduhum da maridansu wa mashayikhuhum da kuma shehunansu kulluhum ala dalalatin dukkaninsu suna kan bata ne sai malam ya ce illa man amila bis sunna sai dai sufin da yake aiki da sunna to su kuma fa hadha alal haq sai fa wanda yake aiki da sunna kawai shine kawai akan gaskiya in dai ba kan sunna kake ba to kan bata kake an gane ko kamar yadda na faɗa akwai irin su Sahal bin Abdullah Tustari Sahal bin Abdullah Tustari shi da kansa yake cewa usuluna sitta asalin da muka gina tafiyar mu asalin guda shida ne at-tamassuku bil Qur'an ruko da al-Qur'ani wa liqtida'u bis sunna da koyi da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa aklul halal da cin halal wa kafful adha da kamewa ga barin cutar da kowa wa jitinabul asam da nisantar laifuffuka wa taubati da tuba wa ada'il huquq da bayar da haƙoƙi sahal bin abdullahi tustari kenan yace wannan su a kansa a kansa suke tafiya to yanzu kaga wannan ai ahlus sunna kenan da suna ana dai ana ce masa sufi ne amma ya ce su wato usul ɗinsu sun kafa shi ne akan ruko da littafin Allah bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cin halal nisantar haram da kuma kamewa ga barin cutar da mutane da tuba da kuma bayar da haƙoƙi yace wannan shine usul ɗinsu kamar irin su Junayd annahawandi al-Baghdadi al-Qawariri shi ma ka koma duk imamu zahabi ya kawo tarjama su a cikin siyarwa alamin nubala za ga sufaye ne amma ba irin wayannan kazaman sufayen da ake ta fama da su ba kaji wani ya bulla a can ya ce shi Allah ne kaji wani ya bulla a can ya ce shi ma an aiko shi kaji wani ka dinga jin kwama tala irin wannan to wannan irin su ainihin abdullahi sahal bin abdullahi tustari ba irin wancan sufayen ba ne don haka babu wanda zai zama akan tafarki sai wanda yake kan sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta gaba ta 120 qala al muallif rahimahullah wa alam ka sani anna allah ta'ala da al khalqa kullahum allah ta'ala ya kira halitta gaba daya ila ibadati zuwa bauta masa wa manna min yake cewa wa manna min ba'di zalika ala man yasha sannan Allah ta'ala yayi baiwa bayan haka ga wanda ya ga dama bil islam da musulunci tafaddulan minhu wannan falala ce daga Allah ma'ana Allah ta'ala yayi kira na bai daya ga halittunsa gaba ɗaya su bautata masa amma cikin halittun nasa sai Allah yayi baiwa ga wasu wayanda ya ga dama sai suka karɓi musulunci wannan kuma falala ce amma ba kulle ɗaki aka yi aka musuluntar da su su su kaɗai ba lokacin da mai wa'azi yake wa'azi kowa yake yi wa sai kuma wanda Allah ya masa falala sai ya ɗauka yanzu kaga ranar tashin alkiyawa mutum ba zai ce a ai wayanda ake so su aka tattare aka gaya musu gaskiya aka yi musu wa'azi suka ɗauka ba mai wa'azi gaba ɗaya yake wa kowa sai dai kuma kowa ne yake ɗauka sai wanda Allah ya masa baiwa ya masa sai ya ɗauka wannan falala ce daga Allah shi yasa ba wanda zai je ranar tashin alkiyama ya ce shi bai san an aiko manzon Allah ba saboda manzon Allah ba wasu ya ware yake kiran su ba gaba ɗaya yake kiran amma a cikin kiran wasu suka musulunta wasu suka ki musulunta yanzu waɗanda suka ki musulunta laifin manzon Allah ne ba laifin sa bane wanda suka ki shiriwa laifin malami ne ba laifin malami bane domin shi aikin sa ya isar ya kuma isar an fahimta الشرح المؤلف رحمه الله يقول واعلم أيها المسلم كسني يا كي مسلمي يا طالب العلم يا كي طالب علمي وتنبه لهذا الأمر وتكواي ككما فركا كما دونا الأمر وهو شيني أن الله خلق الخلق كلهم Allah ya halicci halitta gaba ɗaya ne ibadaci idan su bauta masa babu wani excuse ba wani dalili ko uzuri da zai je da mutum bawa zai je wa Allah bai yi bauta ba ya gabatar da shi a matsayin uzuri babu domin Allah ta'ala ya halicce mu ne gaba ɗaya don mu bautata masa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba ka da wani uzuri ka ce yau da kullun ce harkar rayuwa ce tsanani ne talauci ne rashin abun yi ne shi yasa baka ba Allah ba ka da wannan uzurin neman na magi ne wannan duk ba uzuri bane na kaje wa Allah ka ce wai wa'annan abubuwan su suka hana ka ka ba Allah madaukakin sarki Allah ya gaya ma dalilin da yasa ya halice ka mun sha maimaita a cikin karatu cewa mu musulmi muna facin abinci muna rayuwa ne muna cin abinci ne dan mu rayu ba muna rayuwa bane dan mu ci abinci ina jin akwai bambanci tsakani ko kafirai su ne wa'anda suke rayuwa dan su ci abinci duk fafutukar da suke dan su ci abinci shi kuma musulmi yana cin abinci ne dan ya rayu ba zai rayu ba sai ya ci abinci don haka abinci ya zama man larura shi yana ci ne dan larura ce ya ci abinci dan ba zai rayu ba sai ya ci shi ne kawai ya ci dan ya samu chemical energy ya bautawa Allah shi kenan kawai Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal ins ban halicci aljan da mutum ba illa liya'buduni sai dan su bauta min suratul zariyat aya ta 56 hadha min nahiyatil ikhbar wannan ta ɓangaren ba da labari kenan wannan kamar labari Allah ta'ala yake bayar da dalilin halittar ɗan adam da aljan labarin da Allah yake ba ma'anar shi ne don ya bautawa Allah hatta aljani an halice shi ne don ya bautawa Allah wa min nahiyatil amr ta inda kuma ɓangaren inda Allah ya umarni cewa a bauta masa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga ba masu imani kaɗai ba ya ayyuhan nasu da musulmi da wanda ba musulmi ba duk yana ciki aka ce ya ku mutane ubudu rabbakum musulmai ka aka ware ya ku mutane gaba ɗaya ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda shi ya halicce ku wallazina min qablikum da waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku zama masu kiyaye dokokin Allah masu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firasha wanda shine ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa was samaa bina'a ya sanya ƙasa wato sama ta zama ginanniya wa anzala minas sama'i ma'a ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya fitar da arzikinku wato ya fitar wato rizqan lakum ya fitar da arzikinku min ath-thamarati daga 'ya'yan itace fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani suratul baqara aya ta 21 zuwa ta 22 qala ta'ala ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku tsare dokokin ubangijinku inna zalzalata sa'ati lalle girgizar alkiyama shay'un azim al'amari ne mai girma wa qala ta'ala suratul hajj aya ta daya ubangiji ta'ala ya kuma cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne fala ta gurran na kuma alhayatu duniya kada ku kuskura ku bari rayuwar duniyar nan ta ruɗe ku wala ya gurran na kun billahi garur kada mai ruɗi ya ruɗe ku ya raba ku da Allah shine shaidan suratu fatir aya ta biyar fa hadha khitabun li jami'in nas wayannan ayoyi duk da muka karanta Allah yana magana ne ga dukkan mutane Allah yana magana ne da dukkan mutane ba iya mu'minai ba mu'minihim wa kafirihim jinnihim wa insihim Allah a wayannan ayoyin yana magana ne ga dukkan yana magana da dukkan mutane muminansu da kafiransu aljanunsu da mutanensu bi an yufridullaha bil ibada da su kadaita Allah da bauta wala ya'budu ma'ahu siwa kada su hada shi da waninsa a bauta li'annahu la rabba lahum illa Allah domin ba su da wani abun bauta sai Allah jalla wa ala wal galibu ala nidaati fi suwar al makkiyah mafi yawan kiraye-kiraye da zaka ji an yi a cikin surorin makka ya ayyuhan nasu in ka ji ya ayyuhan nasu to wannan yana nuna ga yawanci surorin makka ana ya ayyuhan nasu ne wal galibu alaiha fil madaniya amma mafi yawan kiraye-kiraye a ayoyin alkur'ani in dai aya madaniya ce to shine zaka ji ya ayyuhan ladina amanu in ka ji ya ayyuhan ladina amanu to galibi ta sauka ne a madina in ka ji ya ayyuhan nasu to mafi yawa ta sauka ne a makka wa in kana qad yujadu shay'un fi suwaril makkiya ko da yake akan dan samu wani abu daga cikin surorin makka aw suwaril madaniya ko kuma wasu surorin na madina gairu zalika waɗanda ba akan wannan ka'idar ba suke ma'ana kana iya samun wasu daga cikin ayoyin makka an ce ya ayyu wato ayoyin makka kuma maimakon ya ayyuhan nasu an ce ya ayyuhal ladina amanu kamar yadda kana iya samun wasu daga cikin ayoyin Madina an yi amfani da ya ayyuhan nasu maimakon ya ayyuhan ladina aman an gane ko lakin al ibrata bil ghalib sai dai abun lura mafi yawa me yafi yawa abin da yafi yawa shine duk ayoyin makka Allah ya fa bude su da ya ayyuhan nasu mafi yawan ayoyin Madina Allah ya fi bude su da ya ayyuhan ladina aman amma akan samu ayoyin makka a ce ya ayyuhal ladina amanu akan samu wasu daga ayoyin madina a ce ya ayyuhan nasu amma ba shi yafi yawa ba an gane ko fa hadha an-nida'u yadullu dilalatan sarihatan ala anna al-ibadata la tasluhu illa lillahi subhanahu wa ta'ala waɗannan kiraye kiraye dukkanin su suna nuni kuma nuni karara akan cewa bauta ba ta inganta ga wani abin halitta sai ga Allah shi kadai jalla wa'ala amara biha jami'an nas Allah ya umarci dukkan mutane da bauta bautarsa shi kadai wa khalaqahum kuma Allah ya halicci dukkan halitta ne min ajaliha dan su bautata masa da haka dan uwa ya zama duk abin da kake a duniyar nan ya zama abu ne da zai taimaka maka ka bautawa Allah wallahi duk abin da ka fahimci cewa yana dauke hankalinka baka bautawa Allah saboda shi to ka rabu da shi ba zai haifa maka da mai ido ba domin primary assignment ɗin da Allah ya aiko ka kai a duniya shine ka bauta masa da haka ya zama in kasuwanci kake yana ce maka ma ka bauta Allah aikin gwamnatinka yana ce maka ma ka bauta Allah kwadagonka yana ce maka ma ka bauta Allah abokin da kuke bauta kuke kuke abota da shi yana ce maka ma ka bauta Allah matar da ka aura tana ce maka ma ka bauta Allah mijinki yana ce maka miki ki bauta Allah duk wani wata mu'amala da zaka yi a duniya ne ya zamanto tana taimaka ma ne dan ta hada ka da Allah domin Allah ya gaya ma ya halice ka ne don ka bauta masa an gane falaisa li ahadin fiha ay yustihqaqin babu wani wanda yake da cancantar a bauta masa lal mala'ika ba mala'ika ba walal anbiya ba annabawa ba walal auliya ba waliyai ba was- walal salihin ba mutanen kirki ba walal jinna ba aljanu ba walal insa ba mutane ba wala ayya makhluqin babu wani mahaluki da yake cancantar ibada in ba Allah ba al-ibadatu haqqun lillahi 'ala al-khalqi ajma'in ibada haƙƙin Allah ce da take haƙƙin Allah ne da yake rataye a wuyan bayansa gaba ɗaya ko halittarsa gaba ki ɗaya fadda'awatu ila Allah ila ibadatillahi ila ibadatillahi ammatan da kuma kiran mutane zuwa ga bautawa Allah gaba ki ɗayansu ba wariya ba wariya kowa a kira shi zuwa ga bautawa Allah walakin al-mumtathilina li hadhihi ad-da'wa hum khawasul ibad amma waɗanda suka yi riko suke aikata wannan umarni na bautawa Allah shi kadai suka yi amfani da wannan kira da da'awa zuwa ga Allah to su ne bayi na musamman humul ibadul khawas wato humul khawasul ibad su ne bayin Allah na musamman ka san akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ummatu da'awa su ne wa'anda ya ayyuhan nasu kenan kowa da kowa yana ciki ummatul ijaba a cikin mutane da aka yi kira to wa'anda suka amsa su ake kira ummatul ijaba duk da da aka zo kiran ba warewa aka yi ba kowa aka kira kenan kowa ummatul da'awa ne wa'anda suka gamsu suka karba to su kuma sun fita daga ummatul da'awa sun koma ummatul ijaba to ummatul ijaba su ne keɓantattu a wajen Allah subhanahu wataala wal kathiru a'radu an ibadatillah amma mafi yawan mutane fa sun bujire wa bautar Allah wal qalil yan kadan humul ladina asghaw ila hadha nida tsirarun mutane ne fa suka saurari wannan kiraye kiraye na Allah wa hadha al amr da wannan umarni famtathalu amrallah dan haka sai suka aikata umarnin da Allah ya umarce su da shi fahadahumullahu jalla wa ala sai Allah mai girma da daukaka ya shiryar da su lidhalika saboda amsa kiransa da suka yi da kuma aiwatar da umarninsa da suka yi lidhalika wa waffaqahum wa waffaqahum bi sababi iqbalihim wa isghaihim sannan sai Allah ya musu muwafaka Allah ya datar da su ta dalilin fuskantar zancen Allah fuskanto zancen Allah da suka yi da kuma sauraron kiraye-kirayen Allah da suka yi ila nida illahi zuwa ga kiraye-kirayen Allah fasababu min qibalil abd wat tawfiqu min qibalillah wato sababin karɓar shari'a sababin daga bawa ne amma gamdakatar din kuma daga Allah ne sababin daga wajen bawa ne amma kuma taufiƙin daga Allah ne wa taufiƙullah shi kuma taufiƙi gamdakatar ɗin Allah murattibun ala sababin min al'abd shi kuma yana jerantuwa ne yana da alaƙa da sababi daga bawa ma'ana idan bawa ya kama sababi sai Allah ya masa muwafaka akan sababin da ya kama wanda ya kama hanyar aljanna ya rike ta a matsayin sababi to sai Allah ya masa muwafaka ya ci gaba da binta ina fata an gane wanda ya rungumi hanyar bata ya kama hanyar bata ya rike ta a matsayin sababi sai Allah ya masa taufiki ya ci gaba da tafiya a kanta kaga kenan sababin daga bawa taufikin daga Allah dan ka gane haka fa idza fa'ala al-abdu sababa idan bawa ya aikata sababi fa inna Allah yuwaffiquhu wa yuyassiruhu to Allah zai masa muwafaka ya datar da shi kuma ya sauƙaƙa masa samun wannan abin yanzu misali duk gaba ɗayan ku sai kuka baro gida sai kuka taho masallaci don ku saurari karatu yanzu fitowarka daga gida zuwa masallaci sababi ne na ka zo ka saurari karatu to in ka zo mun karatun kuma to shi kuma Allah sai ya maka muwafaka ya datar da kai ka gane karatun kuma ka yi aiki da shi dan yana so isa ka aljanna wanda ya ƙi zuwa ya ƙi zuwa makaranta sai ya kama hanyar shiririta yanzu waye sababin shiririta shine to shi kenan sai Allah ya sauƙaƙe masa ya hore mai wannan hanyar ta shiririta ya ta yi don in Allah ta'ala ya tashi kama shi ya kama shi da hujja da haka kaga kenan sababin daga kai ne da can kuma daga Allah ne yanzu dukkaninka kai ne sababin zuwanka masallaci nan to kuma taufiki na Allah shine abin da aka karantar ka rike shi ka fahimta ka aikata shi to wannan taufiki ne daga Allah sai Allah ya maka muwafaka sai kuma ya sauƙaƙa maka fahimta kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna sa'ayakum la shatta fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra Allah ta'ala ya ce inna sa'ayakum la shatta lalle aikin ku ya sha bamban aikin ka ba irin na wani bane aikin wani ba irin na wani bane wani mutumin kirki ne wani mutumin banza ne wani mai gaskiya ne wani makaryaci ne wani mai amana ne wani maha'inci ne wani mai kyauta ne wani marowaci ne inna sa'ayakum la shatta wani mumini ne wani kafiri ne wani salihi ne wani ja'iri ne da haka inna sa'ayakum la shatta Allah ya ce aikin ku ya sha bamban dan ka gane aikin ku ya sha bamban sai Allah ya ce fa amma man a'aba amma wanda ya bayar da haƙoƙin Allah haƙoƙin da ke kansa wattaqa ya kiyaye dokokin Allah kaji ko kaga yayi riko da sababi fa amma man a'aba amma wanda ya bayar da haƙoƙin da ke kansa ya sauke su wattaqa ya kuma kiyaye dokokin Allah wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata sakamako mafi kyau shine aljanna Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙa masa hanyar sauƙi za mu sauƙaƙa masa hanyar aljanna wanda ya sauki ya bada haƙoƙin da ke kansa ya kiyaye dokokin Allah ya gaskata sakamako mafi kyau Allah ya ce zan sauƙaƙe masa hanyar zuwa aljanna amma kaga Allah bai sauƙaƙe masa hanya aljanna ba sai da ya biyo hanya sai da ya riko da sababi me ya riko da sababi haƙoƙin da suke kansa ya bayar sannan dokokin Allah ya kiyaye game da tashin alkiyama da aljanna ya gaskata to tunda ya hau wannan layin Allah ya ce to ya sha kurumin sa za mu hore masa mu sauƙaƙa masa hanya zuwa aljanna tunda ya biyo wannan layin sai Allah ya ce kuma wa amma man bakhila amma wanda yayi rowa game da haƙoƙin Allah, wastagana ya wadatu da neman lada, wa kazzaba bil husna ya ƙaryata sakamako mafi kyau, Allah ya ce fasanu ya siru hulil usra za mu hore masa hanyoyin wahala. Kaji ko? Ashe ɗan adam shi ne sababi. Allah ya ce wanda ya yi rowa, ya riƙe, ya ƙi bayarwa. Haƙoƙin Allah na zakka, ya ƙi cirewa, ya ƙi bayarwa. Haƙoƙin bayan Allah ya ƙi basu, wastagana ya wadatu da neman lada ga wani aiki na neman lada ba da kuɗi yi kaza ka samu lada ya wadace ce baya so wa kadzaba bil husna ya kuma ƙaryata sakamako mafi kyau layin da ya biyo kenan Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra zamu hore masa samun wahala duk hanyar da zai sha wahala Allah ya ce zamu hore masa ita Allah ya kiyaye fal hidayatu laha sababun da aka kaga shari'a ashe tana da sababi waddalalu lahu sababun haka bata ma yana da sababi kuma sababin min qibalil abd duk ta kai bangaren bawa ta bangaren ka abin yake shiriyar sababin samun ta kai ne batan sababin samun sa kai ne fa hadha yajibu tanabbuhu lahu wannan shine abin da ya wajaba mutun ya waye ya fadaka da shi li'anna hunaka man yaqul domin akwai wanda yake cewa in kana qaddara liyal hidayah fasa'ahtadi in Allah ya kaddara zan shiryu kawai zan shiryu wa in qaddari wa in qaddara li ad-dalal fasadil in ko Allah ya kaddara mun bata zan bata ne kawai shine wanda mai ahlal ya gaya ma an gane ko yake cewa wa shurudu tawbatu annadamu ala ma fata wan yatu Allah ya yauda ila dhanbin wa an yatruka al-ma'siyata in kana mutalabbisan biha ko sai ya ce me نعم ولا يحل له أن يقول ولا يقول له حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان ودمس البصيرة haka mai ahalar yace ko yawa amma wanda yake yin abu aka ce ka zama mutumin kirki ka daina yace a ni sai Allah ya shirye ni ba za ka daina ba yace Allah sai dan Allah ya ga dama ya shirye da ni to sai malam mai ahalar yace min alamati shaƙa alamar tsiyacewa duniya da lahira wal khizlan alamar taɓewa wa ɗamsil basirati alamar daƙiƙanci shine mutum yana aikata abu ya kibin hanyar da zai shiryu ya ce sai Allah ya shiryar da shi ya ce in Allah ya kaddara zai shiryu zai shiryu in Allah ya kaddara zai bata zai bata to wannan alama ce ta tabewa wa hadha kalamun batilun wannan zancen banza ne wal ihtijaju bil qadar da kuma kafa hujja da qaddara wa yansa hadha anna fi'la sababi min qibalihi huwa ya manta cewa aikata sababi ta bangaren sa ne shi walan ya hasula alal hidayati biduni sababin abada ba zai taba samun shiriya ba ba tare da ya bi sababin samun ta ba har abada yanzu wanda ya kwanta a gida yake zuwa masallaci yake bin hanyar da zai samu karatu ta ina zai samu karatu ba zai samu ba wa anta idza aratta al aulada sai malai ya bada misali kai yanzu in kana son yaya labudda an ta tazawwaj ai ka san dole sai kai aure ko sai mutun yake yin aure amma kullum burinsa Allah ya bashi yaya ta ina ya bi sababi bai bi sababi ba sababin samun ɗa shi ne a yi aure wata fa'alar sabab in kana son ɗa sai ka aikata sababi me sababin wa huwa zawad shi ne ka yi aure to in ka yi aure ka bi sababin samun ɗa da haka kana son shirya to bi sababin da za ka samu shirya Allah ka shiryar da mu ka kuma ba mu ikon bin sababin da za mu samu shirya din insha Allah sai mu tsaya wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik